بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي wannan shine nurul haqqi kenan eh nurul haqqi sunan wannan diwani hasken gaskiya ko kuma nurul haqqi hasken Allah ko nurul haqqi hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine diwani na bakwai kenan wanda za mu shige shi insha Allah ta'ala kamar yadda muka sanar da yan uwa za mu tashi yanzu shau yace مولاي bismillahir rahmanir rahim shau yace a maulaya ya shugaba na annabi muhammad يا خير البرية ya fiyayyen talikai خير مكه يقتدى shine fiyayyen wanda ake koyi da shi أو يقتدى wato manzo Allah shine fiyayyen wato wanda ake shirya da shi au yukata da kuma ake koyi da shi بهجة الزمان manzo Allah shine kwarjinin zamani ليس لنا يا رحمة الله ka شافعا zo mana ya rahamar ubangiji ka zo mana kana mai ceto لكل ga البرايا dukkan halitta قدرة manzo Allah kai mata da ne ملجأ الزمان kuma kai ne matsirar daban taron jama'a masu yawa shine daban manzo Allah ya matsayi wato shine mafakar jama'a masu yawa na بكم تتم الإنسان da kai ne aka cika manzanci بل في تناسك bari dai ka zo kana mai shafe dukkan wata shari'a يباشر daga abin da ka shara'anta shi shara'anka da ka zo mai ta musulunci to ka shafe shar'o'in annabawa da suka gabata kafin zuwanka na يا كالي السن ya ma'abocin sirri wanda ya cika sirri والألم ko kuma wanda yake wato cikakke a fili cikakke kuma a boye كتابك خير a wato littafinka alkur'ani shine mafi bitin dukkan littattafai وهو دينك مثله haka kuma addininka shi ma misalin wannan littafin ne وأمتك الفضلاء a wato al'ummarka kuma mafificiyar al'umma ce يكون في زر القدر da ku ne al'ummar take cikin tsororuwar daraja saboda alfarman manzo Allah al'ummar ta zama cikin tsororuwar daraja na'am ما لم تجد خير عباد محمد da gwamu abin da muke buri da kauna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ولم يلف معبود su ba mu da wani abin bautawa سوى خالق البلاد sai dai mahalicin baiwa wanda ya halicci baiwa shi muke bautawa shine Allah ta'ala na'am أبصره بالنور me والعلم والهدى mhm.
ذو القوم إسلام الدلال zawil fauzi ma'abota samun babban rabo kadam sarhu hakika sun ga annabi muhammad bin nuri da haske wal ilmi da ilimi wal huda da so da da shari'a in ya umar rabalu yayin da bata ya game zawil wasan ma'abota jangidi eh wanda suka kauce suka zama abota jangidi bata ya game su to su kuma mutanen kirki suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haske da ilimi da kuma shari'a na'am تنورته أفجر shau ya ce na kalli annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai na ga bawa ne na allah لدى الهدي سيدا kuma shi shugaba ne ga halitta baki daya سادات هذا القوم kuma annabi muhammad shine shugaban wato ainihin shugabannin halitta آدم ثم من shine shugaban annabi adamu annabi adamu da yake uban mutane to annabi muhammad shine shugaban duk halitta gaba daya shine ce adamu annabi muhammad shine shugaban annabi adamu uban mutanen sun mamman sannan kuma waɗanda ba adamu ba Mm, duna hukuma bayan adamu shine sun mamman sannan sauran wanda ba adamu ba annabi muhammad shugaban su ne ta به آدم نال الخلافة da albarkar annabi muhammad ne annabi adam ya zama ya samu halifanci daga allah كعبة له سجد الأملاك ya zama shine ka'aba ta mala'iku wanda suka yi masu sujjada sa'ar da Allah ta'ala yake cewa fasijitu li adama to kamar yadda muke kallon ka'aba mu yi sallah to ba ka'abar muke bautawa ba ubangijin ka'aba fali abdu rabb hazal bait ku bauta ubangijin wannan daki to shine muke kallon ka'aba mu yi sallah Allah muke bautawa to shi kuma sai Allah ya ce ku yi sujjada ga Adam to shine shi yace albarka na Muhammad ne Adamin ya zamanto halifan Allah ya samu halifanci daga Ubangiji kuma ya zamanto annabi Adamu ya zama Ka'aba ta mala'iku da shine suka yi masu sujjada da umarnin Allah na'am بالقلب a cikin jannatul khuldi يستقبل lokacin da yake zaune cikin aljanna به دفع النار الكريم albarka na Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam aka kashe wutar nan ta Annabi Ibrahim wacce lamaru zai jefa shi a ciki وقد بدل رياض جنانه kuma wannan wutar ta waye gari ta zamo dausayi daga dausayin aljanna من هذا الانكسر الى saboda haka baiwa ce daga Allah ta'ala ta'ala mai yawan ba da baiwa به فلق البحر الكريم da albarka na Muhammad ne aka wato raba wa annabi Musa kogi yadda cimaciyar da sanda sai hanya ta bude biyu suka huce ta ciki sannan kuma su fir'auna aka halakar da su to وأغرقت جنود الإله aka halakar da wato ainihin jama'a wanda suke abokan gaban su aka tilbiyar da su su fir'auna kenan في غاية a الحسن cikin gayar bakin ciki والوهن da kuma rauni يوسف قال الألاء albarkarsa ne annabi yusuf ya zama ya samu ɗaukaka da daraja har ya zama gashi da bawa ne aka kasa shi bayan yan uwansa sun je sun jefa shi a cikin rijiya wani mutum ya tsince shi ya je ya sai da shi a kasuwa aka kasa shi a matsayin bawa bayan an sai da shi kuma sannan kuma wato ainihin ya zamanto matar sarki ta sa wa asi yusuf aka siya da abubuwan da ya suka faru ne a gidanta har ya je bursun sai da ya kurkuku shekara goma sha biyu shekara goma sha biyu aka tsare annabi yusuf lokacin da ta nemi tana so ya kusance ta ya ce ya ce shi allah ne ya tsoron allah yake yi bai saurare ta ba kamar yadda dai tarihi ya nuna kuma yana nan cikin alkur'ani to sai da ya shekara goma sha biyu a tsare sannan bayan an fito da shi kuma ya zo ya zama wazirin masar aka ba shi mukamai sannan kuma ya zama shi ne sarkin misaran gaba daya ya zama kuma a wannan lokaci ba wanda yake da abincin ma da za a ci duk kasar gaba daya sai da suka zamo suna karkashin annabi yusuf A- aka zo aka yi wata irin yunwa mutum ya sai da gidansa sai ya siyarwa da annabi yusuf gidan nasa shi dai ya bashi abinci kawai komai sai da ya zo a karkashinsa da dabbobi da mutanen garin ya wanda kansu ma suka siyarwa da yusuf suka ce sun siyar musu da yusuf sun siyar man da kansu sun zama bayi kowa sai da ya zama yana karkashin annabi yusuf ya samu daraja ya samu martaba ya daukaka to shi ibrahim ya ce duk wannan daukakan da yusuf ya yi da albarka na muhammadu ne rasulullah na'am وأرشد به أين يعقوب da albarka na muhammadu ne kuma idan annabi yaquba aka warkar da shi متاهدا yayin da yake cikin wato ainihin bakin ciki na rashin ganin ɗansa yusuf to sai gashi kuma an zo an warkar da shi idan nasa yayi tangaran ya samu lafiya da farin yayi bakin yayi fari fat a wannan lokaci to amma kuma sai gashi kuma ya zo an samu ya samu ya warke to shi ibrahim ya ce albarkar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam na'am به اهتز بيت الله da albarkar manzo Allah ne dakin Allah mai alfarma ya murna إذ طاف عليه lokacin da na Muhammad ya tawafi ya kewaya shi shi wannan ɗakin kuma Amina yana amintacce به وتلا الذكر الحكيم da albarkan manzo Allah ne a wato ainihin aka karanta alqur'ani a cikin wato ainihin Ka'aba wa qad azan sannan kuma yayi umarni ya izini cewa a tashi a yi kiran sallah wannan kenan da ba a kiran sallah ana jin tsoro abu yaki to shi ne yace wa qad azan ya yi izini a kiran sallah wannan fasara akwai kuma waƙar azan ya sanar cewar to za a zo a yi fatahu makata an bawa kafiran makka wanda suke cikin ka'aba suke shiga suna wato ainihin eh, wasanni da abubuwan da suke a ciki da gumaka to an ba su notice wata hudu Allah ya turo Jibril ya gaya manzo Allah sai da aka yi wata hudu Annabi Muhammad ya ce to an ba su notice wata hudu su kwashe duk kayan su na tsafa tsafa da abu su fita da shi daga Kaaba in ba haka ba to za a zo kuma a yaƙe su to shine aka yi fatawa Makkata gaba ɗaya aka rushe wayannan gumaka aka fita da su aka tsarkace dakin Allah mai alfarma to shine shi Ibrahim ya ce da albarka Annabi Muhammad ne duk wannan abu ya faru na'am به زاد أقدام بسيطة da shi ne wato ainihin manya-manya suka kusanto zuwa ga annabi su ne annabawa لن تجد سوى نوره ba abin da kake gani kuma a wato ainihin a wannan lokaci sai hasken musulunci kawai ضرب المكان haka abin yake wato ainihin mutakar zarcewar zamani به وإليه الدهر سيدي eh matafiyata daga annabi Muhammad ne kuma zuwa gare shi ne addahara mutakar zamani فإنني cewa ni barhama أسير ni abin riba cewa ne أسير اليوم في الخير ina mai tafiya yau a cikin dabaibayi والوهن da kuma rauni على أن من حب الأمين وذكره daidai cewa a bisa soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ambatansa ورتي بياسة ina wato neman taimako باتفاق لنا يعلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi waiwaye gare ni yo an kuma ya taimake ni متى في تنادى البرية lokacin da wato ainihin manzo Allah ya zo mana su al'umma a wannan lokaci suna cikin wato ainihin kunci بعد ما تراك ملائل الجهل bayan daren nan na jahilci ya game su ya daren jahilci ya riga ya game halitta wani kan wani duhu bayan duhu duhu bayan duhu to sai ga manzo Allah ya zo haske kuma ya zo an samu komai na musulunci والجهل قد بعد to daga zuwan manzo Allah jahilci kuma sai ya gudu وقد كنت خلقا للسعادة hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo halittar Allah cikin arziki بعد ما قد استوجب الشراك شر sharrul ma'abi bayan wato sharrin makoma ya wajabta gare su ya ya kamata al'umma su zama suna cikin sharri na makoma da masifu da bala'ai amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duk gaba daya sai duniya ta yi haske mutane suka zama kuma sun karbi musulunci kowa kuma ya yi imani to albarkan manzo Allah ne. na'am مدى الزمان madan zaman haka abin yake muddin zamani أجرني من النيران yau ya ce ka tsirar da ni ya rasulallah minan nirani daga wutan niran بادي طاقتي me برؤية النيران ni ba ni da ikon da zan iya ganin wuta eh wutar ma ban da ikon ganin ta wutar jahannama ba zan ganta ba فجسمي قد وهن hakika jikina ya yi rauni كذلك أهباب shehu ya ce Allah idan ka tserar da ni daga wuta to ka tserar da dukkan masoyana kun gode yangwajirhum ka tserar da su وهبته kuma ka yi musu baiwa لك دار خير الناس wato daga gare ka yafiyayyen mutane يسألوك من eh, ka azurta su wato ainihin kaman wanda ka azurta eh, koma bai ce ka za ka ذلك أهباب haka nan masoyana أجرهم ka tsirar da su وهبته laka dahara na yi maka baiwa da su ya rasulullah na baka jama'ata shi ne abin da shi ke nufi na baka masoyana gaba daya ya rasulullah ya fiye mutane fal ya sa'adu ka azurta mutane na yan faira kaman kamar da ka azurta sahabbai kafin zuwan yan faira to
habari insana saboda su mutane na awaliya isanan sun yi mun baiwa ta kyautatawa sosai wa inna kasiran mai girma mai yawa wa innani to cewa ni kuma fakirun ni kuma ga ni fakiri ne وقيل kuma mai nauyin baya عباد ذهبون to أفضل ta yaya zan iya saka musu da alhairi ba zan iya ba saboda ni talaka ne kuma ga ni mai nau- mai nauyin baya to ya ce ba zan iya saka mutane na ba kuma sun min alhairi sun kyautata min to na ba su ya rasulullahi na baka su kai kai musu baiwar subhanallahi mu kenan yan faira to muna godiya shehu ibrahim to فلي ولهم لقد التعلق دائما hakika wato lamarin yana nan wato ainihin daga gare ni zuwa ga masoya na cikin wato ainihin ta'alluki ratar da muka yi zuwa gare ka ya rasulullah ya yi shemu komai har abada بين شفيع da الكلب irin ratar da muka yi ga wato ainihin gizar mai ceton halitta من أحسن السلام wannan da ya kyautata makoma وأرجو به سترة ina kaunar samun sitira daga annabi muhammadu وعفوا da kuma afuwa rangwami وتوبة da tuba وهديا da kuma shirya وتوفيقا da dacewa بظهري gama ga zahiri na da وبابة kuma badini وتهلو حياتي Allah ina roƙon rayuwata ta yi daɗi ما حييت mutukan na rayu da وبعدها kuma bayan rayuwar سيحلو da مماتي sannin mutuwa ta yi ta ma za ta yi daɗi لا أرى بعده بسلام bayan na mutu ba zan taɓa ganin fitina kabari ba akwai masu ganin fitina kabari to ni ba zan ga fitina a cikin kabari ba sai me بل ألقى رسول kai الله bari dai da na shiga kabarin sai in ga annabi Muhammadu ni shi zan gani ba fitina kabari ba sai in ga Rasulullahi في مجالي kuma an sami yaban da na yi masa gashi nan yana wajen su yana jira na an zo ma ga yaban yana gaban ma'aiki لديه ويؤيني eh zami zuwa gare shi wayo ne ni manzo Allah yana ɗaukaka daraja ta إلى منزل الهدى ya zuwa tsoro ruwan daraja kyakkyawa عليه الصلاة والسلام sana'atan Allah ya tabbata gare shi والسلام sana'amincin Allah ya tabbata gare shi إلى فضل ديني annabi Muhammad ya kiyaye addini na وقومي ya kiyaye jama'ata هذا الوعدان haka nan gari na shine hubbul wadani min al-imani to ya kiyaye gari na inda nake na'am عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata gare shi, والسلام sana amincin Allah ya tabbata gare shi.
ويقبلني الله الأمين Sahal amini ya karbe ni, wa yashfa'an kuma ya cece ni malabin zuhair ya rasulallah kai ne kai baiwa ga ga wato ainihin dan zuhairu ka abu kenan bada alin sirrin da hakika ka yi masa kyauta wa ka ba shi ijaza eh ka ba shi ijaza kai mai kyauta bi burdatin da bargo da ka ba shi yana yaban annabi sai manzo Allah ya cire bargon sai ya fa masa sai ya ce to kai kai masa wannan kyautar ya rasulullah na'am ajirni bi barki to ni kuma wato kai mai kyauta da sanyi da nema inda ka bashi bargo to ni kuma ka bani sanyi shi ka bashi burdi ni kuma ka bani bardi
wa fali madaha ka karbi yabo na waqti la ka karbe shi ya rasulullahi tazakkartu la anni nasitu muhammadan tazakkartu muhammadan na ambata annabi muhammadu la anni nasitu muhammadan kuma ni ba na mance da muhammadu ba kaga ɗaya ne da shi ne tazakkartu ka gani ku kalli karatu tazakkartu muhammadan na ambata annabi muhammadu la anni nasitu muhammadan kuma ni ban manta da muhammadu ba yuratulu zikran la yana mai karanta wato ainihin alqur'ani yusirni a fili a sirri kal alan kamar yadda yake karanta shi a fili tazakkartu ashabal ulum na muhammadan na ambaci mai yawan baiwa dubbai ga al'umman mutane
wa mu- wa mukuzi wa qurani sannan kuma shi ne yake kunyatar da ma'abota kafirci bil ba'thi a cikin tsanantawa wal ihsan da kuma jarrabe-jarrabe a ta jarrabarsu da musibu su kafiran tazakkartu aban aban nasna muhammad na ambaci mafi kwarjinin mutane shine ɗane annabi muhammad yaminan kyakkyawa mai girma la yu'afu ba za a aibata annabi Muhammad ba wa la yusalli kuma wato ne ba ba manzo Allah sallallahu sallama babu aibatawa cikin sa duk wani abu da ka gani na halittarsa ya cika eh sallallahu alaihi sallama wala yuzan kuma ba a tuhumar manzo Allah ba ya yin wani abu da ake tuhumar sa duk abin da zai yi gaskiya yake na'am فأني به في آلة البحث بعد kai ذلك ka ce ni wato ainihin ka annibi albarkar manzo Allah ce wani ina cikin basa fi ne fi halin basali ko fi halatul basali a cikin halin shimfiɗa shimfiɗar fuska kenan Eh, ba shi dan ayatin laha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shimfiɗa alhairi ga dukkan al'umma هذا الجريء yayin da baki ɗayan al'umma da ya musu alhairin suka ɗimoce saboda kyautar manzo Allah وخلق ربك sun ɗimoce wa ƙadƙaran kuma ya kwaɓa musu wata sun gitice da kyautar sannan sai ƙahar wata kuma kafin su nutsu sai manzo Allah ya kuma lafta musu wata muna godiya rasulullah ta كأني به وهو رسول خالد kai ka ce ni an- ni wato ni masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka abin yake wa hawar rasul li khaliqi shi kuma na Muhammad shi manzo ne ga ubangijinsa يدين الهدى manzo Allah yana bayyana shirya رسول a المعارف cikin tafarki wanda yake madaukaki لمن فضل liman faɗan ga wanda wato ainihin ya halkanta duk wanda ya halkanta ya tabbatar manzo Allah akan gaskiya yake to shine liman faɗan ga wanda yake da hankali mahaukaci babu shi to كأني بنفسي kai ka ce ni wato ainihin da binafsi da kaina ni barhama والجبار ta kasara yau ga bareyi sun yawa barewa ko san barewa ko to jam'i bareyi sun yawa eh ba fa barewa wancan ba makiya dan iska su yake nufi to yace yau bareyi sun yawa alayya gare ni ورجل فضلا to wannan ga wannan falala da ka gare ka لا أبتشي كما Wa- wato la ahda shi gaban ba na tsoron wato ainihin mugabana abin da ake cewa wato ainihin gaban shine wato ainihin kamar a wato ainihin a ce a kamar halaka ko firgita da sauransu haka to shine shi yake cewa to ni ba na tsoron gaban eh to shine ko kuma a ce tawaya eh ba na tsoron tawaya a cikin tafiya ta akan gaskiya nake ba tawaya a ciki to shine ma'ana can kuma da yace bareyi sun yawa ba barewa wannan dabban ba makiya yake nufi sun yawa to أرجي إلى الدارين ina kaunar wato ainihin samun wadatar duniya da lahira والعلم na sami ilimi والهدى kuma in sami shirya مبارك نفسي kuma in zama mai albarkar yaya Allah ya mana haka mu ma طول دهري zaman zamani على سنن su zama akan sunnar annabi Muhammadu عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ثم سلام na aminci ya tabbata gare ka لم أتجد فرصا سواك ba riki wani garkuwa ba in ba kai ba rasulullahi silahi wala rijali ban riki wata garkuwa ba da da wato ainihin bijan garkuwa eh tursan ma garkuwa duk suna duk ɗaya ne na'am alaika salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka sunna sana salatu amincin Allah ya tabbata gare ka saulaka la abki me ala tur ba ba dan kai ba da ban yi kuka a bisa gidan daji ba wadda yam da kuma wato ainihin kumai inda ba gidan bai zai rushe to shi ne mana wannan wani kasaita ne da wani tayar tawaka ya ce ba dan kai ba da ban yi kuka a bisa gidan daji ba da kuma wato ainihin ah, wato ainihin da kuma kumai inda ya rurrushe wato ainihin mutane ma yanzu an tashi daga wajen sallallahu alaihi wasallam alaika salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka sunna salamu sana amince ya tabbata gare ka wa ali da alaye sahali da sahabbai azawul fawza su sahabban manzo Allah su ne da suka tare babban rabo walli da wal minan da kuma ribobi na alhairi to ina ganin za a ja ku Mm, za a dan kuriyar haka sai salati fati tun da yanzu ya zauka falle uku uku ko hudu za a ranka yi inda dai yanayin karatun ya kama haka ne ko eh to wani za ka ja
annabi muhammadu to annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu بثاني وعجل أزل بر وسائب بذل كريم يوم تولى الحقائق annabi muhammadu وذل تسأل غير كل الآن تاليا وما ثم شيء إن تبسر ذائق النبي محمد تغمر هذا الأمر سيئا مؤثرا وذل ظهور أمر عليه ترائق النبي محمد تغمر هذا الأرض وترد وعدا ووفى وإلفى فزال المدائق النبي محمد فقد كتب الدين الحديث محددا ودافت عنه وسيوف الفوارق النبي محمد فعلى رجال الناس ثم تقابلوا وبيت لا جنبات منه خلائق النبي محمد وإني وصف شائر خادما لكم وشر وداني راك مثل الحوادث الحوالق النبي محمد فصار رجال بالقديم وإنني أصادقه لها سجواه سابق النبي محمد يساعدهم خائف فيك وإنه يساعدهم فيه وفيك يسابق النبي محمد بيدك الخير فوالا أدية جمال وإنسان وأمر توافق النبي محمد شجاعة نفس فأمر وإنسة وحلم وجود الحال فيه توارق النبي محمد وأنا وجود الشرف عنده وهمة وثورة متى البريات خالق النبي محمد وآية في البعد دارا لأنها من الله كل أمر رقى ورائق النبي محمد إذا كان الجيش جسر صادقا فإنك مصدق وإنك إنك صادق النبي محمد عليك صلاة الله ثم سلامه فبرع محب عاشق في كوامق الذي محمد أتعرف ما أرى وحلا محمد النبي نبي لكل الأنبياء وسابق النبي محمد أتعرف ذا شفيع فإنه لوى العبد بك فيه والكل رابط النبي محمد أتعرف لا من جنود بيدوي عبد البشر العلي وبرع ملاحق النبي محمد ونور موسى ثم عيسى وكلهم يرى هذا في شفاعة لاحق ko annabi muhammadu bayan fara mago wa ne mushafa'an wa munazza'an wa arja haqqi wasiqu annabi muhammadu a ranar rana da armoron ku za mu gobe rage su za ta nuna hotel da ya kawari ku annabi muhammadu idan ta fata hada ilallah ba isa hulu da ila lamin duru wala haka iku annabi muhammadu wani ya kuli da sadu ina da karuman yubasu dini fi jam'i wa yu'aniku annabi muhammadu ويسمع مني ذكره هو مديحه بفاخر ذكر الأنبياء ويرافق النبي محمد أقول له سامي وعلى مرجك فقال خذوك فلا تكني تصادقه النبي محمد عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب ساجدوا وتسابقوا النبي محمد اللهم صل على إلا ومن بعد رسولك والخاتم لما سبق ناس بالعج والعج والعادي إلى أسرارك المستقيم ولا
آية الرجل تمنا بوديا آمين نعم يسوي وهدي yau ya ce bisauni azumi da kuka ga ina yi وهدي da aikin haji na لم أسر to duk ban amince da wannan ba بل وصائب ni abin da na amince da shi فالكريم shine falala ta karimi shine Allah يوم تبلى الحقائق ranar da za a kwaye hakikoki za a bayyana su gaskiya su komai za ta bayyana to a wannan ranar da azumin da dai da aikin haji duk ba shine a gaba na ba falala ta Allah ta'ala qura ta وصلي انتصار ni ina yin sallah ne dan bin umarnin Allah ba tsoron shiga wutar jahannama ba ruwa na da ita aljanna ba ta gabana ina yin sallah ne dan bin umarnin Allah اذكر الله تعالى kuma ina karanta alqur'ani kowane lokaci ina la ilaha illallah ina ta zikiri ina ambatan Allah ما ثم شيء me تبصر الظالم saboda haka in tabassara idan ka duba ka kula fa ma sai a sai fa ma san ma shay'un to zaka ga ba komai a tsananka za'iku idan ka daddalo wannan zaka ga ba ku komai sai la ilaha illallah to je تجمع في فريق الشمسية Allah ka game wannan bawa naka da falalarka يوجي مقصر eh, abda suyin bawa mai yawan kuskure mukassiran mai takaita ibadu فاستطيعه ka ka tsamo shi جاءت عليه الضرائب yau fa hanyoyi sun yi kunci gare shi فقد ضاق سبل الأمن da yawa hanyoyi suka yi kunci ga wannan bawa da بالكرب bakin ciki da والأفعال laifuka ووافى gashi wato ainihin ya taro zuwa gare ka وإن وافى yayin da ya taro lamarinsa zuwa gare ka زال المذائق saboda haka duk wani kunci ya gushe فقد جئت بالدين الحنيف hakika rasulullah kai ka zo mana da addini na musulunci مهددا har kana rushe dukkan addinai wanda ba musulunci ba ودافعت عنه sannan kuma ka tunkuɗe wani abu daga cikin musulunci wa duk abin da yake mara kyau to ka tunkuɗe wannan abin والسلوك موارد da takubba wanda suke farare masu kyalli da su aka tunkuɗe dukkan abin da yake na bata ne فعال الإله saboda haka wato ainihin fa'alar ida wato ainihin su abokan gaba من يعصهم wato sai suka zamanto an san suna cikin ɗebe ke ɗebe ka- ɗebe haso eh ɗebe sun san ba samu nasara ba shi na ke cewa ɗebe haso ɗebe kauna kenan ta قد تطهقوا hakika sun yi da baya da baya وبينت نهجا na Muhammad kai ne ka bayyana mana hanya ta gaskiya فاز منه shi الخلائق yasa wato halitta ta samu babban rabo da ka gare ka وإني to محب ni barhama fai masoyi ne شاعركم kuma ni mawaki ne خادم ni لكم hadimin ku ne rasulullahi وشره kai جادي sharhin bayanin soyayyar da nake maka يا قليله المهارق ai takardu ta yi kunci ba za ta iya dauka ba wannan fa faɗe kawai nake amma bayanin soyayyar da nake ma takardu sun yi kunci ya rasulullah ba za su iya dauka ba ta يسمى رجال تلك دي eh, ma- wato ainihin rijalu waliyai ta samma sun yi suna bil hadimi ana ta ce wa waliyai manya sun yi suna da cewa su mahadiman manzon Allah ne to wa innani ni barhama to usajiruhu waliyan da suka yi suna cikin hidimar annabi usajilhum zan zama na aunace ce niya da su la amsari kuma wallahi ba zan juya ba wa usari sannan sai na zo na rike na huce su kuma eh zan zan yi gogayya da su in zama mai aunace tseniya da su wa usabi ku kuma in zo in zarce su masu waliya ta usadiquhu ma ishtu shehu ya ce mutukan na raye a cikin ka to ina zarce waliyai wa in amut idan kuma na mutu ba abin ya kare ba yujalisuhum fa'in saboda haka reshe na kuma za su yi kokayya da mazajen waliyai za su yi aunace tseniya da su wa fi ya sa biku sannan za su yi rigen geniya a cikin kai ya rasu lallai ko na tafi to ya akwai reshe na ga shi shehun haka ai ya tafi amma ga reshen nasa la ilaha illallah muna godiya shehu mun gode to lubutika yaruni shehu ya ce wato ainihin abubuwa masu yawa sun kira wani zuwa soyayyarka dawa'in abina shine abubuwa masu yawa jamalu to canka ya kira wani ya rasu lallai wa insa da irin kyauta irin taka wa daru da kyakkyawan ɗabi'u wa fi mai dacewa da alhairai ja'atu nafsi da sataukantakar rai baya gudu a filin yaki thumma asru sannan kuma azamin wato kuturin aniya wa ifatu da kamewa an kaga annabi a nitsa yake wa hilmu da haƙuri wa judu da baiwa ta kyauta hara fihi tawari yayin da wato ainihin buhara fi dawariku masu zuwa da- da suna samun alhairi duk wanda ya zo ko da daddare ne manzo Allah ya ne masa alhairi ta wa aqlu da hankalin manzon Allah wa zuhudu da gujin duniya thumma hasbu sannan kuma karewa wato ainihin kariya ta annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wa hikmatu da hikima wa sabru da hakuri ta saqa albariyatu qala tun lokacin da ubangiji sallallahu alaihi wasallama ya sako da abubuwa abubuwa na musibu da bala'i idan suka zo abubuwan musibin daga Allah ta'ala suka zo to manzo Allah yana da dauriya eh yana karɓar sakon idza kanatil agada kina ne min malikil milki fasiyani inni ma yasirwa ma yubiki na'am wa ayatu sidqin ayoyi na gaskiya bana jaharan wato ainihin su ne suka bayyana a fili ayoyin manzo Allah na gaskiya eh manzo Allah duk abin da ya gaskiya ne to sun bayyana a fili bi annaha domin cewa shi lamarin min allahi kulli al-amri dukkan lamari daga Allah yake raqa yayin da ya kai wa ra'iki kuma ya kawatar idan tallabi kadita li sidqi Ya- yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da gaskiya sadikan sai zama shi mai gaskiyan ne fa innaka masduq kai kuma abin gaskatawa ne wa innaka sadiq kai mai gaskiya ne rasulullahi alayka salatu da salatin Allah ya tabbata gare ka thumma sana salamu aminci ya tabbata gare ka abrahamu hibbu barhama dai masoyi ne ashiqu kuma mai shauki a cikin ka wa alikum wani mai tsananin soyayya atarifu man ahwahu haqqan kai ka san ko wanda nake so da gaskiya ko baka sani ba to muhammadu in baka sani ba wanda nake so shine Muhammadu dinul kulli al-anbiya shi annabi ne na dukkan annabawa shi ma annabinsu ne wa huwa sadiq kuma shine marigayiya cikin su atarifu zaka shafi'u kai ka san waye mai ceton al'umma kuwa wa innahu lawal hamdi fika don baka sani ba wallahi ranar alkiyama kasa abu jahil sai sun gode masa domin tutar godiya tana hannunsa sai sun ce Allah ya saka maka da alheri ya rasulallah wal kullu rabiq wal kulli ramiku kowa yayi tsoro kawai a gaban zatin Allah bai san me za a yi ba to dai sai an gode wa manzo Allah to ana cewa ramiku an yi tsoro ana kuma cewa ramiku kowa ya bude idan dinan sa sauraron saukan annabi Muhammad ake yadda za a filin taron mashar kowa shi yake so ya gani duk fasara da ka dauka yayi to atarifu daha shehu yace kai ka san da kuwa bayyano bil yawmi abul bashar don baka san shi ba shi ne wanda uban mutane annabi adam ya fake da kwibinsa annabi adam madaukaki ma ya fake da kwibinsa wa barhamu to lahiqu tun da baban mu Adam ya fake da kwibin annabi Muhammadu fa barhamu lahiqu barhamu ma ya fake da kwibin annabi wa zuhu eh na kuma ba ni kadai ba annabi Nuhu ma ya fake da kwibin manzo Allah wa musa haka annabi Musa thumma isa sannan annabi Isa wa kulluhum eh baki da annabawa yara anna hadha bi shafa'ati la'iqu suna ganin fa ba wani mai ceto ranar alkiyama shi sa suka fake da kwibin manzo Allah shi kadai zai ceto فيشبه معبود المقال za a tashe shi a matsayi abin godewa yayin da zai yi ceto مشفع kuma yana abin baiwa ceton وضوءا سؤالا za a ba shi duk abin da ya roƙa Allah ya ce za mu baka وهو بالحج واثق kuma shi wato mai amincewa abin amincewa ne bisa gaskiya أراني مال إلا yau ya ce kana gani na duk da ɗabi'una أذوق نهوه to ni fa na mika idan dina na zuwa ga rasulullahi ina kallon manzo Allah وأتي صفات ina kaunar manzo Allah ya waiwayo zuwa gare ni da ya waiwayo sai mu hada ido da shi yace a to wannan kallo na yake yana neman ceton kenan eh abin da yake ni kawai ni ne ina na kalli manzo Allah so nake waiwayo kawai ya gani to جود الكوارث yayin da wato ainihin mu'jizojin suke bayyana na ma'aikin Allah إذا التفت الهادي إلي yayin da manzo Allah ya waiwayo zuwa gare ni a filin taron mahashar فإنه يغطي بلالي nuruhu daga nan ne manzo Allah harshensa kuma zai bushe dukuna baka fatar sai ta koma fara kawai والحقائق da wal haqa'iqu gaskiyanni na haƙiƙoƙi duk za su bayyana والمهدني بالصالح manzo Allah ya sanya ni a cikin marigaya أكرهما zan girmamawa يباسره في جمعه manzo Allah zai mun shimfida fuska fi jam'i cikin taron annabawa ونعاني kuma zai rungume ni a filin taron mashar wayo Allah muna wajen eh manzo Allah zai rungume ni a filin taron mashar yace sanni barama sanni da aiki da kai da masoya ta ويسمع مني ذكره manzo Allah zai ji kirari da ambato da nake masa da ومديحه kuma irin wata waka da ake rerawa wacce ba yi ta ba a duniya saboda nan ruhin ba zai karba ba akwai sabuwa sai a can to يفاكر بي في manzo الأنبياء Allah zai yi alfahari da ni cikin annabawa ya ce kai annabi Musa a jama'a ka kana da kamar shi Ibrahim babu duk ya tambaye su sa annabi Musa annabi Nuhu annabi Ibrahim duk babu kamata a cikin jama'a su izul abdu izul maliki to zai yi alfahari da ni a cikin annabawa rasulullahi to ويرافقه kuma yana mai tausasawa gare ni أقول له سهل yace ya rasulullahi kai alfahari da ni kan rungume ni ba ni kadai ba ne eh sahabi ina da sahabbai masoya na وآل مودة akwai masu kaunata saboda girman Allah kuma saboda kai suke so na ya rasulullahi وقال الكلو شعر القديم sai manzo Allah ya ce ina mutanen Shehu Ibrahim Kawala kuke a duniya sai mu ce ga mu nan to تسابق sai manzo Allah ya ce duka ku shiga aljanna tu sabiqu ku yi rigengeniya fa fa fa fa ba haka an ma gama idan mun ma shiga alhamdulillah muna ba cikin aljannar albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم dan صلاة amincin Allah ya tabbata gare shi ka san da ya faɗi wannan ya faɗi irin wannan magana a zahariya sai ya ce kai ka ce ga filin alkiyama ma ana hango shi wanda yake faɗa wani dattijo ya ce a gaban sa akai a zahariya shi ya ce kai ka ce ga filin kiyama ma ana hango shi ya ce injin lasifika sai kama da wuta Bum! ya ce sai haƙi saboda aikin ya huce shi kenan ya ce kiyaman ma an buɗe ga ta kuma na shehu ibrahim ba ido ne irin namu ba Eh, to muna godiya da da salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amince ya tabbata gare shi وآل da alaye da sahabbai su ساجلوا sahabbai su ne waɗanda suka yi wato ainihin gogayya suka yi wato ainihin aunaceceniya wajen alhairi وتسابقوا sannan kuma suka zamo marigaya cikin alhairai Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima to zai- أليس لا تلاي ثم سلامه صلاة لا إلى الذكر والهب أو رب الناس غير محمدا لا ذكر ما أروم لي أحمدا ليس لا ثم سلامه صلاة ولا تنظر إلى الذكر والحب خلق لا يدر محمد وأكرم ومن أرسى وسيرا ومعتدا ليس لا يسمى سلامه إلى الذكر والهب خلقا وولقا ومليكا وأكرم ومقاما وأندى وأجوادا صلاة لا يصم سلام صلاة إلى الذكر والهب لا يتسمى والباسا وعليها وما كان وما يتوى أبيادا dalalan turarki na ilar zikiri wal hobi alai salatu la yusma salamu rage na ilar zikiri wal hobi قال نفسي وأمتي يقول هو يدنو حامدا ومحمدا عليه صلاة لا يصم صلاه رجينا إلى الذكر والهب قال لا يا عينك حبيبها حبيب لا يموت والجدا لا ترى لا يصم السلام صلاة إلى الذكر والهب لا يوره وأمراض هاشمية كما ليس لابو صلاة رجينا إلى الذكر والحب
عليك صلاة الله يعوضنا فرهادا عليه صلاة لا يسمى السلام صلاة رجينا إلى الذكر والحب عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة الله تسليم وقرة للهدى عليه صلاة لا يسمى السلام صلاة إلى الذكر والحب عليك صلاة الله ثم سلامه أحبك شاسا قبل أن تؤمن من الندى عليه صلاة لا يسمى صلابه صلاة الله رجينا إلى الذكر والحب وقرنا ما زارات وهبت وقودا صلاة لا يسمى صلابه صلاة إلى الذكر والحب فجفادا ليس لابو صلاة رجينا إلى الذكر والحب عليه صلاة لا يسمى صلاة رجينا إلى الذكر والحب وجسمي أتيت محمدا ليس لا يسمى سلامه صلاة رجينا إلى الذكر والحب وجهنا على في بيته أبلغ وتفل موضع لا عدا عليه لا تلايص ما سلام صلاة ترقي العين السجري والغرب أنا لما أعلم وما كنت أعلم بعد الفنان الذي كله أرشدا عليه لا تلايص ما سلام رقيد إلى الذكر والغرب عليك صلاة الله ثم سلامه إذا ولا بنيان وتبين مسجد ليس وسلام ليس ما سلام صلاة رقيد إلى الذكر والهب عليك صلاة الله ثم سلامه لتدعى من يولد له وتفسد عليه عليه صلاة لا يسمى سلامه صلاة
إلى الذكر والهب ويا ويلا وكل المساجد وابه من المدافات سن الاسم سرمدا عليه صلاة لا يسمى سلامه صلاة رجينا إلى الذكر والهب عليه صلاة لا يسمى سلامه رجينا إلى الذكر والهب عليه صلاة لا يصم صلاة رجينا إلى الذكر والهب عليك صلاة الله ثم سلامه مدينة تمام على الأمر والهدى عليه صلاة لا يصم سلام صلاة ترقي إلى الذكر والهب عليك صلاة الله ثم سلامه وعلى ما زاد كل ولي مرتدى عليه صلاة لا يصم سلام صلاة ترقي رجينا إلى الذكر والهدى اللهم صل على نعم طب me Allah ubangijin mutane ya saka maka da alheri annabi Muhammadu Shehu Ibrahim Allah ya saka maka da alheri annabi Muhammadu ina ma na san abin da nake nufi a gurin annabi Ahmadu na sani alheri ne ta annabi Muhammadu shine mafificin halittar Allah baki daya shine annabi Muhammadu shine mafi girman halitta a wajen rai da surkwantaka duk wanda ya aure sharifi a kiyama yana da matsayi da mati da kuma da wato ainihin asali وأرسله خلقا annabi Muhammad shine mafi girman halitta mafi kyansa a kyan halittar jiki وخلقا da kyan ɗabi'a da ومنطقا kyan zance وأقربه قولا shine mafi yawan wato ainihin mutane duk annabawa ya fi kowa jama'a وأندى mafi alhairi وأجود da kuma mafi alhairai dai وأظهر خلق الله annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama shine mafi tsarkin halittar Allah duk halittar Allah ya fi kowa tsarki جسما da tsarkin jiki da kuma tsarkin tufafi وأنيبهم حيا shine mafi ƙanshin su rayayyu duk wani rayayye manzo Allah ya fi shi kamshi wa baitu haka san da ya- ya koma ga Allah ya bar duniya ya koma ga Allah ya wafati a can ma su ma wanda suka mutu shine mafi kanshin su rasulullahi wa afyada kuma shine mafi alhairi ga al'umma wa arhamu fi dunya annabi Muhammad shine mafi jin kai a duniya gare mu wa ukhra a lahira ma shine mai jin kai gare mu wa innahu cewa shi rasulullahi jami'ul wara shine mai ceton talikai wal kulli lil qawti arada kowanne kuma yana cikin tsoro shine ce ar'ada yana matarjata shine ar'ada kowa yana matarjata a kiyama amma shi alfiki dan abdullahi ha wa kullun bari'un kowanne a cikin annabawa kubutacce ne baya sabo qala nafsi amma su da ba sa sabon kuma kowa ya ce ta kansa yake a wannan ranar halara ta dau zafi ta wa ummati yaqulu amma shi annabi Muhammad yana cewa al'ummata al'ummata wa yabdu halin yana kusantar ubangiji subhanallah yana kusantar kowa ya koma kowa ya gudu a firgice ake ana cikin makyarkyata amma shi kusantar Allah kawai yake eh hamidan yana yabo da kirari yace akwai wani kirari da zan wazati a ranar alkiyama zan taiwa Allah kirari sabi suka ce ya rasulullah dana mana mu je ce ina ni ma yanzu ban sani ba sai a ranar a ranar za a cimsa mun irin kirarin da zai yi sallallahu alaihi sallama to ina kirari ga ubangiji wa muhammada shi kuma yana yabona mu je wa aina kalimul lahi eh turo turo ko- turo ko me kuke cewa ku ne masu abu to gashi nan dai to mu je wa aina kalimul lahi shehu ya ce to ina halilin lahi yake badadin Allah a filin kowa ta kansu yake aina kalimul ina ne zance da Allah annabi Musa yana ina habibi to yau fa masoyi na habibul shine masoyin Allah annabi Muhammadu mawdi me wa aljada shine wanda yake ba da kyauta ga halitta ya musu baiwa wa aina safiyul lahi ina tsarkakakken yake annabi Adamu shine safiyallahi to yana ina shi uban mutanen wa ruhu ina kuma annabi Isa da aka ce ruhin Allah wa abdul dahal hashimi gabaki ɗaya su ma sun san suna gefe eh wannan halar ta dau zabi eh to mafifici shine tsarkakakke ba hashimin dangi da zamma da yayin da alhairin sai lullube annabawan da mu gaba daya wa arzuka khairar rusul to ina roƙonka ya fiyayyen manzanni sayyida karqi kuma kai ne shugaban halittar Allah alayka salatul lahi salatin Allah ya tabbata gare ka abdal man hada kai ne mafificin duk wanda ya shiryar da al'umma alayka salatul salatin Allah ya tabbata gare ka thumma sana salatul aminci ya tabbata gare ka salatul wa taslim salati da aminci yaqudan lil to huda su waɗannan salati da aminci su za- su zani dirr zuwa shirya alayka salatul lahi salatin Allah ya tabbata gare ka thumma sana salatul aminci ya tabbata gare ka uhibbuka shakka ina son ka jiki wannan jiki shabu ibrahim ina son ka kai wannan jiki na annabi muhammad qabla an tubdila tun lana gabanin kai mun baiwa ina son ka cikin ma'aiki to bi kaulati wa hana shau ya ce a can kaula wani lokaci da daddare wani arifu hakika na rasa bacci zikiri saboda ambatan manzon allah wa qad ja'ala jarati Aki makota na suna ta bacci wa hubbi tawakkuda soyayyar manzo Allah da nake yi ta wakkuda ita kuma ana tuhura wutar fa fa fa fa fa, wutar soyayya ta وسامره ليلي ina zance da manzo Allah da daddare ina hira dare da shi وقد هاله له hakika wato kuma jeji ya tsare mahamawun jeji ya tsare koma baya عدوي فالفجر sai gashi ina nan naɗe jeji farfadan fako bayan wani fakwa ثم فجر sannan kuma wani fakwan na naɗe shi gaba daya أثير به ina adiru subhanallahi adiru bihi ina tashi da shi minhu daga gare shi له zuwa gare shi dai mutarannima ina mai cire murya سرينا saraina mun yi tafiyar dare tare da annabi Muhammadu ونجم lokacin nan wata kuma قد mai أداء tauraro da ake ta na jamu sannan ya fara haske a wannan lokaci فمزبدا a wannan ya fara haske fa musbada yayin da ya bayyana amma tafiyar da na ce ma mun yi da na Muhammadu a cikin daren nan eh bi ru'iya da haƙiƙani na aka yi tafiyar له ba da ruhi na ba kuma ba da cikin barhama ba dan wani ce zai ah shi ma je Isra'il sai ce da hakika ta aka yi tafiya subhanallahi la ruhi ba da ruhi ba waje su bi ko ba ta cikin ba da hakikar ba ma aka je wata a dawo lafiya je shehu ya ce walaiti ina ma dai cewa wannan tafiya an yi ta ne da cikin barhama biduri a cikin gidajen ma'aikin Allah a ce yau gani na zo gurin annabi Muhammadu ina mai fuskantar bahashimin dangi annabi Muhammad a cikin dakinsa ina mai isar da gaisuwa da gaisuwar masoya na ula madaukaka hada waɗanda suka shirya ina samun abin nema na gun manzo Allah na samu sama da abin da nake buri yayin da na tashi zuwa mai shiryar da al'umma shine wanda ya shiryar da halitta baki daya salatin Allah ya tabbata gare ka sana aminci ya tabbata gare ka ya rasulullahi ka karbi ginin da nayi ka wanzar da masallaci na na kaulaha ya wanzu a duniya salatin Allah ya tabbata gare ka sana aminci ya tabbata gare ka ubangiji ka ɗaukaka wanda ya jibinci lamarin gina masallacin eh duk wanda ya tura da sakonsa wajen gina masallacin kaula shau ya ce to shi ma Allah ka jibinci lamarin sa wata su ida kuma ka azurta shi irin su halifa kenan halifa izya karabi da muka je buɗe masallaci suka ce duk duniya in dai akwai mai la ilaha illallah muhammad rasulullah sakon ya zo nan tun zamanin shehu ibrahim aka zo da rasit ana yankawa zaman kusa shi bayan shehu ya yi wa fati ali sisa kuma ya yi wa fati da shekara biyu ne tsakanin su to akwai takarda da aka rinka yanka ta a wannan ana cewa bidaka da ƴaƴan da iyayen mu duk sun yanka mana wannan sai a kawo rasid din sai ka yanka to wannan rasid din shine za a baka kudin kuma sai a kai kaulaha gudun mawar gina masallacin to waɗansu sun yankar wanda ciki ma kan haife su ƴaƴan da za mu haifa a gaihu da an yankan musu to abin da suka faɗa a buɗe masallaci mu muna wajen bayan yin zikirin juma suka ce duk duniya sakon su ya zo tun zamanin shehu kusan shekara hamsin suka ce amma ba wanda ya bada gudunmuwa mai yawa kamar halifa isa ya karabi haka suka faɗa to gashi ko ya gani ko abin da shehun ya faɗa Allah ya azurta wanda ya dauki abin bai mabba mu je to mu je amin masallacin kaulaha ya taro sirrin dukkan masallatan duniya ya tare sirrin su gaba daya wahabihi kuma Allah ka kiyaye masallacin daga abubuwa waɗanda suke fararru marasa kyau kada a samu a kaulaha ana yi a masallacin ai ta zikiri kawai la ilaha illallah yanzu masallacin kaula ana idar da sallar isha zaka ji an ce kowa ya fita zaka ji ana bugawa kyauran gim gim gim na ce da wani me ya fara ka ce kowa fita zai yi za a kulle ba abin da ake sai la ilaha illallah abin da ake wasifa kai ayi wasifa ayi lazamin safa da na yamma eh ayi zikirin juma ayi sallah iya wannan ake a masallacin kaula ba a komai sai wannan sai kuma ran juma'a da ake karatun alkur'ani kafin liman ya zo da sauransu amma duk wani abu da ka sani na bid'a ba a yin sa a cikin masallacin shehu ibrahim babu to Shau ya ce Allah ka tattara alhairi a cikin masallaci na kuma ka jefa ilimi a cikinsa da tsoron Allah zuwa abadar abadodi kada a samu wani karkacewa a cikin masallacin wannan masallaci kuma ya ɗauke mu ya tafiya da mu zuwa gabatarwa har abada a cikin addini na da duniya ya zama masallacin mai kwarjini cikin sirri ga Allah Allah ubangiji ya kai mu eh Allah ya kai mu wanda mun je ba Allah ya kai su Allah ya mai da mu albarkan manzo Allah amma a jirgi ba mota ba mu je mufrada maka da yanci ko da yake wani ya ce ko a mota ne mun samu eh ko a mota ne mun samu ko eh amma dai muna so mu je a jirgin ya dan fulli dibi daga Kano zuwa can awa hudu ne awa hudu sai kaga hakun je in daga Kano ne kuma sai an je Lagos ne daga nan zuwa Lagos awa ɗaya ne da yan mintuna an da can kuma daga can zuwa dille zuwa kaulaha can kuma awa uku ne eh awa uku an sauka sai ka gan kukan a dakar ha an zo ko wani ma bai gama cin kaji ba har an je ita kuma mota kaga ta yi gudu kwana bakwai mai kyau kenan ko kwana shida kafafuwa duk a kumburi amma albarkar shebra sai kaga amma ce sai ga mutane suna ta murna kuma ba da an kuma komawa eh to haka yake waɗansu ana ta bai sun manje akwai shekarar da muka je masallaci za mu je kaula to wata mota can gaba sai kuma ta faɗi ta tsara hanya amali to a wannan jejin anan aka kwa kowa ya fito daga cikin motoci ana ta zikiri gaban mace zubai ana ce wai akwai barayi akwai yan fashi a cikin jejin amma ina ina ruwan zakiru shi kiran su ma yake aka kafa da'irori ana ta zikiri mu ko da biyar zikirin muna dukan kirji ba duk muka baje a ƙasa a ƙasa aka kwanta a kan titi kowa ya matashi da takalmansa shafi ibrahim dole sai an je wallahi ko aka aka yi ta yi waɗansu guraren kuma da muka tafi wani guraren kuma muna zuwa kawai sai gashi ana kawo katifa shi kuma a tashar ta motar ana ta ka katifu ana jajjefa da bargo na lulluɓa na ce wannan mutanen kirki kenan ana wayar gari suka ce ashe na kuɗi ne eh jaka ɗaiɗai duk wanda ya kwanta akan katifan jaka ɗaya wajen ɗari nawa kenan yanzu to gashi nan dai to to duk wannan ana zuwa saboda shehu ibrahim ko mutane sai su ji daɗi wallahi kana zuwa madinatu kaulaha in ka je madinatu munarwara to da ka je zaka ga madina ta naso sirrin ta ta dosano wannan sirrin kana shiga daga nesa zaka riga hango wannan hasumiyar ta masallacin shehu ibrahim baran ma a ce zuwan dare ne kuka yi zaka hango ta ta sama tun daga nan nesa to daga nan sai ka ji kuma an fara gaisuwa ana zuwa shi kenan sai a je raula kuma a yi ziyara ta shehu ibrahim kana zuwa zaka ji wani kanshi yana dokowa to haka za a shiga raulan an kashe mata kuɗi an yi ado to kai da ka shiga ka san bukata ta biya majazubai kuwa kan su shigo ma sun fadi irin masu ta zaman nan haka za ka suna faduwa ana ɗiban su ana jefar da su a gefe da wajen kowa ya riga ya tafi kuma sai ka ga makotarin aura danka in ka je za ka ya kaula a gaban shi ibrahim sai ka kasa yi duk wanda ya ce maka ya je raulan shi ibrahim ya shiga ya jajjawura dan da ya tafi da su ƙarya yake ba zai iya ba da kaje kawai sai ga mutum ya kakan kawai kallon ikon Allah yake saboda wannan gun da aka binne shi Ibrahim anan ake komai duk gaba ɗayan abin da ka sani anan ake shirya shi kai dai kai ziyara ka kai tafiya ka kawai an kuma za ka kwana a gun akwai wanda ya shekara dama aboki ya zo to ai shi ne haka kaula take shi yasa shi Ibrahim ya ce watan azumi watan ibada duk wanda ya je kaula da azumi ya ce ya je ibada watan maulidi ya ce shi kuma watan soyayya soyayya kur da ka je raula ka yi ziyara ka je ka zauna wajen moldi a moldi shi kenan da yamma kuma a fesa wanka a fesa turare sai a zo kuma bakin raula a nan ake tsantsan tsayawa a cikin mutane na kasashe larabawa yamma fa aikin haji haka yake gurin kullum a haka kuma gunye a ga an yi ana ta gaisa da bayan allah ana ta murna ana ta farin ciki kowa yana jin daɗi to gurin yana da daɗin zuwa saboda shi ibrahim ya ba allah ya bi manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga kuma raula ga kuma gidan shehu ibrahim shi kuma yana kallon masallacin shi ma ga kuma ɗakin shehu ibrahim shi ma zaka zo ka shiga cikin ɗakin kana shiga kuma gobar shi kenan ɗakin shehu ibrahim da gadansa yadda ya zauna a nan yin rayuwa idan ka ga ɗakin ma sai ka yi mamaki ka ce yanzu duk fayar nan a nan ta bayyana har zuba ɗakin yake sai yanzu ne suka jajjara shi kuma irin gadan nan ne na ƙarfi a nan ne kuma duk wanda ka sani wani babba nan da ya shiga gawan ma a nan ya zauna duk gashi nan da hotuna sun da ɗauka haka to haka yake abin in ka shiga kuma ta ɗaya kofar to sai aka shiga kuma wajen iyalan shehu ibrahim duk ɗakunan fa suna nan tun zamanin shehu kuma aka zubi ɗakunan gashi nan har da su tumakai da ake kiwatawa iri iri lamarin shehu ibrahim sai shi shi yasa yake yana wani bayani yana bayani akan aure ne zo bayani akan aure ce duk da zamani ya zo ba za mu iya na yar manzan Allah bai ce yadda tafi kowace ya a duniya ya ce amma mu dan kwatanta kada mu takura mu maza kanmu ya faɗi irin abubuwan da aka kai sai da faɗi ma kuma wannan ma zo cikin hadisi ko a gani da tabarma da dan kwanuka na cin abinci eh da yan tukwanen girki iya abin da aka kai kenan shehu salawuddin ya ce mana shi ibrahim ya faɗa mar da ya faɗa mar yadda aka kai sai da faɗi ma ya ce duk wanda yake kun sai da ya fashe da kuka ran da aka kai ta gidan sai da na aliyu abuzin akuyar suka fa buzin akuya saboda babu kayan da za a kai shi kuma Allah ya turo Jibrilu daga can halara an daura auren an daura auren Allah ne ya daura aure daga can nan biki kawai za a to a kai sai da fadi ma manzo Allah ne ya kai ta fa gida akan doki ya dora ta shine a la ilaha illallah ya kai ta gidan ta zauna to ranar da aka kai ta din kuma akan buzin akuya suka fa to ina masu cewa suna matsi eh ina masu cewa su a takura suke a cikin gida to ga uwar uwar uwar mutane wacce ta fi kowa a duniya ka ji gashi to muna godiya Allah ya kara mana san manzo Allah in zauna abin kana ji sai ka ranka yin hakuri kawai ita gashi kuma daga saman an ce abin ya zo din zai zo amma saboda mu ake nuna irin waɗannan abubuwa ko Allah ya kara mana san annabi Muhammad to mu je Alinka salatu lai.
salatin al- wanda ba su je kaulaha ba kira ne na Allah amma ku yi kokari ya nan yi kokari saboda kaga abin yana yin gaba ko abin yana yin gaba yana yin gaba kudin yana gaba abubuwan suna yin gaba yanzu zaka je kaulaha a jirgi irin zuwan da muke a jirgi naira dubu tamanin dubu tamanin zuwan da muke kafin abu da masallaci amma yanzu kaulaha daga Kano ka nemi kaulaha sai ka kashe dari biyar dubu dari biyar a yanzu yanayin kabo wasu hanyoyi da waye shi ne za ka ci wajen duk nisan su ɗaya da maka nisan su ɗaya awa hudu ne to ka gani to amma mun san cewar za mu yi ta zuwa da ko miliyan nawa ne albarkar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala Allah ya hore mana to mu je Alinka salatu.
salatin Allah ya tabbata gare ka sabinci ya tabbata gare ka Madina ta tabaka mafalin amni.
madina kau- madina ta kaulaha ta wanzu ya zama guri ne na aminci ba a fada a kaula ba za ka taba gani ya rigima ba ko an taka mutum ana cikin tafiya sai kaga kawai ya juyo shi wanda ka taka kuma shi zai ce da Allah ya hakuri wani ne ya tsare min gaba kuma kai kai ka taka shi sai ya baka hakuri haka kaulaha suke ko baki sun je to ya kake gani a maulidin shi Ibrahim na kasa saboda kaga wannan sirrin ya naso baka taba zuwa maulidin shi Ibrahim kaga ana rigima ba ko kokawa bai tsohuwar mota ce da kai zaka buga wa mai tsada amma yana fitowa kawai da ya duba ya ga hoton shi Ibrahim sai ya ce shikenan kawai mu tafi Eh, sai- sai kenan. To haka suke su yan fayara kuma wajen taron maulidin shi Ibrahim ba za ka ga mai tallan taba ba sigari wallahi ba ciniki ba zai siyar ba billahi lazi sai ta yi kwanta yi taba ba za a siya ba duk wanda ka gani ko mutanen Allah ne ko mutum yana da wani ɗabi'unsa ta in ya je can sai ka ga ya kasa yi kuma ba zai iya ba in dai ɗabi'un ba masu kyau sai ga ya kasa yi kawai soyayya da kuma zuciyar shi dan ya dan girmo ka zo za ka yi abin kawai sai ka ga shi Ibrahim gaban ka ka tambaye duk wanda ya zai wanda zai biya maka saboda da gaske ake harkar ba wasa ba ne ba da wasa ake yi ba kayan ba shi ibrahim buwa zai haka abuja ta cika kaduna ta cika ko ina ya cika dum tsintsir kuma duk mutanen wali daya kuma ana dawa aka zo aka haɗe wajen wazifa aka haɗe wajen zikirai da komai da komai kuma murna wasu suke da aka yi haka karamar shehu ta bayyana inda wanda suka isa taron ya tare biyu kuma ko ina ya cika babu wallahi sai shehu ibrahim kuma wanda ake wa taron yau shekara arba'in da wani abu ba da koma sa ga allah To, amma duk masu zuwa gani suke ma ga su ga shehu eh ga su ga shehu baka tun da kake ka taba jin an ce allah ya ji kan shehu ibrahim kaula da allah ka taba ji ko ka ji an ce Allah ya ji kansa to kamar a ce warhan Muhammadi Allah kai jin kai ga annabi Muhammadi ba na tausayi bane karin matsayi kenan ba irin namu bane to mu ji
Wal huda.
da shirya Alinka salatu.
salatin Allah ya tabbata gare ka Summa salamu.
sana aminci ya tabbata gare ka Wa ali.
da alaye da sahabbai Kullum liya duk makuta.
waɗannan da sahabban manzo Allah da alayensa ni da su nake koyi gaba daya su ne abun koyi na to la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah La ilaha illallah. Allah.
sabili nabi qaidi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah hanifi bi kallakali waya waya hakar dinki bidayil jallabati ilaha illallah la ilaha illallah wa wailul liman nawa liman rusuli la ilaha illallah la ilaha illallah
Thank
la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
you.
bi millatil بغيرهم وما شهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا فلا زيت من يهديه كل معجزين لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله
Thank لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأصحابه ورسوله من بعد عبر لمولده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا لا لا يا الله الله الله الله الله الله الله Allah Allah Allah Ya Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Thank La la la la ya la la la la la la la la
you.
Gadi ala la la la la la la la la la la la
محمد La la la la la la la la la la la la la عليه صلاة الله ثم سلامه بديه قولا يجبني كل سرفه Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah الله الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه أجل أجل المصطفى يا ومنجيه Allah Allah Allah Ya Allah الله الله الله Allah Allah Allah Allah عليه صلاة الله ثم سلامه أجل يا da hari ne ne maka tafi Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه كله خير مرشد Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
سيدنا وعمر رسول الله عليه السلام اللهم صل على سيدنا وعمر الفاتح لما ولك على فاتم لما خلنا بلاد الأجيال إلى أسرارك المستقيم وعلى هاجر الرجال العظيم
آمين تملي يليني نبيي Shau ya ce dalili ni- wato hujjoji na nabi shine annabi na annabi Muhammad.
قائدي Manzo Allah shine jagora ta وهو مرشدي kuma shine mai shiryar da ni.
وأسأل ربي الدين Manzo Allah yana tafiya don ɗaukaka addinin musulunci.
غير معاصر shau ya ce wa as'ali rafi dini ina mai tafiya don ɗaukaka addinin musulunci غير مهدد ba mai firgita ni bari ya ce za mu kama kaiwa banza eh shi ya ce ba wanda ba wani mai firgita ni wanda zai ce wai ai za mu tare ka ko za mu yace babu shi wallahi a duniya duk yawan da nake don ɗaukaka musulunci shehu ibrahim to mu je دفعت عن الدين الحديث Shehu ya ce na tunkuɗe wa musulunci duk wani bala'i na tunkuɗe wa musulunci bi kalkali da sirrin da yake kirci na da shi na tunkuɗe. Barhama Abdullahi Abdul Zaki. Ta ويا ويا قلبي ya kai can kaho دين داهي da yake suka lijal madi ga kurman dutse ni ne kurman dutse wanda ba na jin tsara. To shi kuma kaho da yake suka na akuya kenan. Eh kafan ka akuya ta je ta sami dutse ta rinka buga kafanta a cikin dutsen sai ta ragargaza shi ya za a karfe eh to su makiya su ne kafan akuyan ne kuma ni ne kurman dutse shehu ibrahim mu je يسائس أهل المكر binne binnen wato ainihin ma'abota ma kirsi abinda suka bimbinne na sharri يرتد نهره duk ya juya ya koma kirazon su saboda na fi karfin su wallahi asirin ya balle bai tasiri ba Eh, ya ya ya watsi ya koma kirazon su ta وويل لمن جاور رقيبا kai san wanda ya kauce daga barin hanyar Allah بمن سج shi kuma Allah yana madakata yana sauraron zai zo ya kama shi inna rabbika tawani ba wata kuma ba wata hanyar sai wannan magana an ce shi dan za a bashi dama ya ta gudu ranar tashin alkiyama kaf shi Allah yake gujewa ba fa irin gudun mu ba irin nasa sai yayi gudun ya gaji kaf da ya tsaya shi shi dan fa yana tsaya sai Allah ya ce anan nake naje inda ya inda ya inda ya gudu ya gudu ya gudu Allah yake gujewa to inda ya tsaya tak sai Allah ya ce anan nake to ko fim din horo ka gani ya kace gani eh Allah ya kiyaye to mu je kuma mu- mu kaga mu so muke ma mu ga Allah eh ya fa aljanna dadi barkan manzo Allah za mu ga zatin Allah cikin aljanna to mu je يدعوني لمن الهاشمي shehu ya ce ku bar ni in ta yaban annabi Muhammadu ba hashimin dangi in وذكره ta ambatansa وذكره na samu arziki na wadata da manzo Allah عن غيره ba ruwa na da waninsa وهو مسلم manzo Allah shine majangina ta تروني كريم المنهج duk masu rigima da ni kuma sun san ni hadimin Muhammadu ne duk mai rigima da Shehu Ibrahim wallahi ya san Shehu Ibrahim hadimin Allah Muhammadu ne sun sani su masu rigima da ni ta الذي على دين ملة الغراء manzo Allah shine wanda ya ɗaukaka musulunci zuwa musulunci wato ya ɗaukaka shi wannan hanya mai haske لغير ga غير ga fili da boye دعاهم Shehu ya ce da ahun me إلى هدي الكتاب saboda haka shehu ya kira ya ce annabi Muhammad ya kira wa al'umma ya zuwa shari'a ta musulunci shine alqur'ani فمن بغى abin saboda haka wanda ya zalunci wannan saifu to takobi ta yanke shi wanda ya zalunci ya kauce to ari halilihi hakika manzo Allah yana shiryar da halitta da shi kullu mawtan cikin yana shiryar da dukkan mu'tadi wanda yake bai shi ciki to takobi ta shiryar da shi yayi ta karfin tsiya wani ya biyo to dilala tusriki dalilu da- da- da hujjoji na gaskiya qad tabaddat hakika sun bayyana da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama wa min fi'li da aikinsa wa khulqil abi da kuma kyawawan dabi'u masu girma faqad jadi fakat gadi hakika ya isu shari'atuhu shirin manzo Allah ayatuhu shine ayoyinsa wa da sihabu sahabbansa da mataimakansa in ba'da abdala mawlid bayan mafificin ranar haihuwarsa da shafa'ika manzo Allah ya taso yana mafifici fil birri filfirri a fili wal adli da wa- eh? wal adami da adalci wal wafa da cika alkawari ma fihi mazlum babu abin zargi cikin annabi wannan wai lokacin da aka saukar da maganar tabbadi da abin abin wata to can karshe sai Allah ya ce wa mar'atuhu hamalatul hadar da ita matarsa bi wato ainihin dai ba kirare take riba tana zuba a hanya dan manzo Allah ya taka kayoyi to Allah ya la'ance su gaba daya da ita da mijin nata to shine ta je da dan makudi cikin masallaci ta je tana cewa ina Muhammad yake tana tambayar sai na bakar nuna gaba ɗaya idan ta an shafi ba ta ganin manzo Allah ga idan tana ganin kowa a cikin sabai amma ba ta gane wani yana wajen dan makoni ta je da shi wai za ta buga annabi aka ka ji matsiyaciya Allah ya dada ciki ne mata albarka ba ta gashi ba kuma gashi yana gun tana tambaya Abubakar ina abokin ka yake naji an ce yana zagi na ai ubangijin ya saukar da aya ana zagin mu yana ina da dan makoni a hannunta to shi ba wakar sai mata shiru saboda in yace ga annabin nan za ta kai duka bangaren gun kenan tana ba ta ganshi ba in yace baya nan yayi ƙarya sai ya shiru kawai ta gama hayaniyar ta kaf mutsiyaciya ta fita eh tana ciya ba tana ciya zargin sa muke shi muke zargi da abin da ya zo mana da shi muna zargi akai shine shi Ibrahim yace to ƙarya take manzo Allah ba abin zargi bane to wa ma fihi wa babi fi min dadi kuma shi ba abin wasa bane shi yasa yace ba na wasa kuma ni ba ai mun wasa manzo Allah kenan nabi rahmati ko ba ayi ni dan wasa ba to فما ظلم الهادي annabi Muhammad bai yi zalunci ba ولا مال ذات bai taba yin zancen ƙarya ba وما جاء بالفعل bai taba zuwa da alfasha ba قد يجعل haka yake matagar zamani sun didi shine shugabana وأفضل خلق الله حقا kuma bibicin halittar Allah gaba ɗaya da gaskiya محمد shine Muhammadu وأحمد كل وجه shine abun godiya ga dukkan manzanni اليوم a nan duniya suna gode masa والغد gobe kiyama suna gode masa عليه صلاة talatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلام sana'anin ya tabbata gare shi وللفقر فيه Ai, alfahari ya tabbata gare ni من ذكر da zikiri na annabi da ambatan manzo Allah ya tabbata ga ya tabbata fi a ciki na ni ba hama kenan ta عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلام salamin ya tabbata gare shi فيه هي خمر Ma- yaban da nake wa manzo Allah hamurin wata irin giya ce mai dadi ينتهي كل فرد giyar da ta wulakanta kullu sarhadi giyar garin sarhadu duk duniya sun fi kowa iya giya mutsiyata ne sosai akwai tafa giya shi bara ce to ta giya ta fi giya wannan kasan malamu da muke yawo mu muke kallo Eh, kana shan wata kwana kawai sai ka ga tsofaffin banza da koguna a hannu koko ashe giya ce a mota fa kuna tafiya kawai sai a zo ana ci ana yi muku talla tallan giya giya kwakwa ya akwai wata giya da ake ta kwakwa sai ga mutane da yawa suna ta sha Allah ya kiyaye mu eh to shi Ibrahim ya ce giya ce yaban da nake wa manzo Allah wata irin giya ce mai dadin hadiya wacce ta wulakanta giyar garin Sarhadu eh su kuma sun shahara wajen yin giya ka gane ko kamar kulkul da ninkin zabuni kulkul ko an sun shahara da ninkin zabuni haka ne ko yan wato haka ne kamar Kano da kuɗi kasuwa kasuwanci kowane gari akwai abin da suka shahara to Kano sun shahara da kasuwanci tuntuna a tarihi yawwa larabawa ma an sun zo nan har yanzu wannan kaso kurmi sai a kwana ne ma tare ta ba shi ya kai mu ba magana annabi muke tuku ko ba haka bane sai ta cinye dara ko ba haka bane wani tarihi rijiyar goro ko ko rijiyar me yawwa to mu je alaihi salatu salati Allah ya tabbata gare shi thumma salamu na wata ran kwaji in an haɗu ko in za a yi wani wa'azin ko wani tarihi wannan tarihi mai wanda aka yi rijiyar dan shi yawwa shi muke magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta an ce rijiyar har tun zamanin annabi Isa take wai mu je
alaihi salatu salati Allah ya tabbata gare shi thumma salamu sana aminci Allah ya tabbata gare shi jirgi ka tsirar da ni jirgi ka tsirar da ni mustafa ya abin zabi na wa wuji kuma mai tsirar da ni mai taimako na alaihi salatu salati Allah ya tabbata gare shi thumma sana salamu aminci ya tabbata gare shi jirgi ya ka ba taimake ni ka tsirar da ni ya dahe daini abin samun abin nema na maksadi da bi- da- da samun abin abu- wato makasadi na alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi thumma salamu sana aminci ya tabbata gare shi wa alihi da halaye da sahabbai ومنهم خير مرشد duk gaba ɗayansu su ne fiyayyin masu shiryarwa Allahumma salli ala إلا أمام الفاتمة أمرك الفاتمة سبق الأسرار الأجمال إلى أسرارك المستقيم ولا آلي أقبل من جاهل